إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإنك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل درسي نقوم كينا a cikin wannan littafi mai albarka mai suna takhlisu alƙasa'id alwutiriya a wannan rana mai albarka ta alhamis wanda yau ɗaya ga watan almuharram a hijira na muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara ta da dubu ɗaya ko da ɗari hudu da arba'in da biyu an shiga sabuwar shekara kenan Allah ta'ala ya taimaka shafi na nawa muka tsaya sha tara an ka tsaya a ba sha tara ba kan yau wato ai ina tambayin na muka tsaya to Allah ya taimaka yace ata bi kalamillahi haqqan wa qassahu wa kana junahul kufri wafin faqassahu wa isra'uhu laylan talahu wa nassahu thalathatu ashiya'an biha Allahu khassahu wa wallahi law aqsamtu ma kuntu ahnisu ra'a mulka rabbil alamin fa'azzama ونادى التحيات ابتداء وسلما فأيده, بالم... فأيده بالمعجزات تكرما ثبات لرؤيا الرب والعرش في السماء وثالثها في الحجب كان تلبس فلله ما أزكى الوجود فو... فلله ما أزكى الوجود ببثه وأسعد من في مدحه كل بحثه ومنتزح عنهم فواطول بثه سلمنا صبور المشركين ببعثه وظلت أعاد الله في الخزي تمكث به عصبة الإسلام أيد حقهم كما زعماء الشرك ملك رقهم فهم في نحيب والرماه تدقهم فكالا حيارى والسيوف تشقهم وسادتهم وساداتهم فيها الأسنة تنبس تعبس وساداتهم فيها الأسنة تعبس yaci gaba da cewa a tabi kalamin lahi haƙƙan annabi ya zo da zancen Allah subhanahu wa ta'ala da gaskiya shine alkur'ani wa qassahu kuma ya karanta ma al'umma wannan labari ko wannan magana ta Allah madaukin sarki ya ba da kissarsa ya karantar da mutane shi wa kana junahul kufri kamin wannan lokaci fiffike na kafirci ya kasance wafin wato cikakke fa qassahu amma sai shi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karya wannan fiffiken ko kuma ya dakushe shi wadda aka kassa na farko bi ma'anar labari kassa na biyu shi kuma abinda aka takurar da shi ko aka karya shi aka hana mai ci gaba wannan yana ishara akan cewa yadda musulunci ya samu kafirci da kuma yaduwarsa a garuruwa daban-daban amma sakamakon wannan magana ta annabi Muhammad ko kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallama karan kansa to sai yasa wannan tufikin na kafircin sai ya dakusar da shi wa isra'uhu laylan tafiyar da aka yi da shi da daddare talahu annabi ya karanta mu mutane wannan labari bayan ya dawo makka ya tara su ya ce musu to ga abin da aka yi da shi daren jiya wa nafsahu kuma annabi ya bayyana shi salasatu ashiya ya samu ababe guda uku a wannan tafiya khassahu biha Allah Allah ya keɓance annabi da wayannan ababe guda uku wanda zai ambace su nan gaba yace fa wallahi ina rantsuwa da Allah law a kasamtu da zan yi rantsuwa ai ba kuntu a hanisu da ba zan zamo mai karya wato rantsuwa ma'ana ba za ne kafara ba inda zan rantse akan cewa Allah ta'ala ya ware manzon Allah da wayannan ababe guda uku yace to ba bana kafara ra'a mulka rabbil alamin domin ya ga mulkin ubangijin talikai fa'azzama kuma sai ya girmama Allah ko kuma ya girmama mulkin wana da tahiyya wana da tahiyyati sannan Allah ya kira annabi da wasu irin gaishe-gaishe ibtida'an tun farko da ka san ga al'ada in ka je wajen manya kai za ka fara musu sallama ko to shi ba haka bane sai aka samu akas da annabi ya je wurin ubangiji Allah da kansa ya fara mai sallama wa sallama ya masa sallama fa ayyadahu Allah ya karfafe shi bil mu'jizati da wasu mu'jizoji takarruma domin karamci ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ga wayannan ababe guda uku da yace salatu ashiya an biha Allahu khassa na farko sabatul li ru'yar rabbi tabbatuwar ganin ubangiji wanda kusan mafi yawanci su sufaye sun kusan ma su yi ijma'i akan cewa annabi ya ga Allah madaukakin sarki wadda matsala ce tun zamanin sahabbai akwai saɓani a kanta kamar yadda muka sha faɗa mariyan mutu ya samu tafsiru ibn kasir a mujalladi na ƙarshe farko-farkon tafsirin suratu wan najmi to ya yi maganganu sosai a kan wannan kan masu cewa ya ga allah da waɗanda suka ce su gani ba da waɗanda suka ce bai gani ba tare da kuma hujjojin kowanne daga ciki illa hujjoji da ke nuna cewa ba Allah ya gani ba to su suka ga karfi kuma ra'ayi ne na mafi yawan malamai daga cikin sahabbai daga cikin sahabbai su suka fi yawa masu cewa bai ga Allah ba to wannan shi ya fi zama daidai to shi ya ɗauki fahimtar masu cewa ya ga Allah to shi ne sai fara kawo wannan kususiya a matsayin ta farko shi ne sabatun liru'yar rabbi wal arshi fi sama abu na biyu sai tabbatuwa al arshi a sama ita ma al arshi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya ganta shi wannan ya tabbata daga wasu sahabbai sun tabbatar da cewa manzo Allah ya ga al arshi amma ganin zatin Allah to shine ake sabani a kansa abu na biyu kenan na uku wa salisuha falala ta uku shi ne ce kana talabbusu fil hujbi annabi ya kasance ya zauna a cikin shamakai shamaki shamaki jam'u hijab na sammai ma'ana duk sammai bakwai din ko wani rufi da ka gani to babu inda annabi bai zauna ba tun daga rufin sama ta daya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar har zuwa ta bakwai kaga wannan ma khususiya ce ko falala ce dan ba a taba samun wani ya banta da ita ba falillahi alkhairin Allah ya tabbata ma azkal wujuda bi basihi menene ya kai tsalkaka halittu bi basihi da kamshin turaren annabi sallallahu alaihi wasallam ma duk wani kamshi da halittu za su yi to ba abin da ya kai tsalkakar kamshin manzon Allah shine abin da yake nufi wa as'ada sannan me yafi girma arziki man wannan da fi madhihi ya kasance a cikin yabon annabi sallallahu alaihi wasallama kullu bahasihi shine dukkanin bincikensa shi duk wani bincikensa ya ban annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan menene ya kai shi girman samun arziki wannan shi kuma yana nuni akan falalar ya ban annabi sallallahu alaihi wasallam tare da ka'idodi kamar yadda aka ambata wa muntazihun anhu wanda ya lisanta daga barin manzon Allah ba ruwa ne bai yaban annabi bai son annabi bai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam fawatula basihi kai ya tsawon bakin cikinsa wannan yana ma'ana yana cikin bakin ciki mai tsanani wanda ya nisanta daga annabi ko salimna ba salamna bane salimna bi kasrillah salimna subural mushrikina mun kakkarya hanyoyin almushrikina mushrikai bi ba'sihi a dalilin aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan ya ce a adillahi maƙiya Allah wa zallat sun kasance tamkusu suna zama filhizi a cikin kunya da kaskanci ana cewa an turo annabi duk wani maƙin Allah sai kasance cikin kaskanci da kunya shine bihi wa zallat a adi bihi a dalilin annabi sallallahu alaihi wasallama ne usbatul islami jama'ar musulunci kuyi da haƙƙuhum aka ƙarfafi haƙƙensu kama kamar yadda zu'ama'u shirki manya-manyan kafirai na shirka mullika aka mallaka mu musulmai rikuhun bautarsu sai ga mutum babba a cikin al'ummarsa amma sakamakon shirka kuma ya koma bawa su ko musulmai sai aka girmama aka karfafi haƙƙinsu aka ƙasƙanta na kafirai to duka wannan a dalilin annabi ne fahim su kafirai fi nahibin suna cikin kuka mai tsanani shine annahib ay buka warrimahu alhali masu jam'u rumhin tadukkuhum tana ta kakkarya su lokacin da aka je wajen yaƙi sakala sakala wannan lamun sai ya zawai haka ake rubuta shi lam'alif ya rubuta wannan kuskure ne kuskuren imla'i ne sakala kamar yadda ya rubuta hayara to haka ya kamata sakala ya kasance suna cikin maye shine ma'anar sakala hayara sannan kuma suna cikin ɗemuwa wasu yuhu alhali ta kubba ta shiƙuhun tana kyakketa su tana tsatsaga jikinsu wasada tuhum manya-manyan shugabanninsu fiha a cikin jikunkunan nasu sai ga shi al'asinatu masu ta'abisu tana ta wasa ma'ana sai ka gaɗe ƙato maji ƙarfi babba da shi ki bauna ta wasa ga jikinsa wannan kibiya ya halbe shi ga hannu wannan ya halbe shi ga ƙafa wannan ga bai wannan ga kirji wannan ga fuska manya manya daga cikinsu yana bayani akan abin da ya faru a yakin badar to an samu karya mushrikai kware da gaske a wannan lokaci wa nahanu bihi mu a dalilin annabi sallallahu alaihi wasallama na'alu ala kulli man ala za mu ɗaukaka saman duk wani wanda yake ya ɗaukaka duk wani wanda ake tunanin maɗaukaki ne in dai shi ba mabiyan annabi bane to mu masu ɗaukaka ne sama da kansa bihi a dalilin annabi kana musa tawassala annabi musa ya yi kamun kafa ya yi tawassuli fauka turi a saman turi sina wanda ya gana da ubangiji illa wannan tawassulin na annabi Musa bai tabbata ba amma akwai malaman tarihi da sufaye da ke kawo shi amma dai bai tabbata a Qur'ani Allah bai bada labari ba haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai tabbata cewa lokacin da annabi Musa ya zo Tur Sina ya yi tawassuli da annabi ba ya yi kamun kafa da annabi laqad haqiqa haza majdan ya tara girma mujmalan wanda yake a dunkule wa mufassala da wanda yake kuma a rarrabe sana'i to ni mai rubuta kasida yabona ya tabbata ala zakal munaja akan wannan da yake abin ganawa da ubangiji shine annabi Muhammad almunaja wanda ake ganawa da shi a yana min al'ula daga sararin samaniya ma'ana can saman bakwai a can aka gana da shi to duk wani yabo na da zan ya tabbata a gare shi lahu al'arshu ga annabi ne al'arshu al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala yuhaddasu ba yuhaddasu ba ne yuhaddasu ake ba shi labarin al'arshin tsauran lokaci bayan lokaci kana minhu da ya kasance daga gare shi malahatuhu kyawun annabi sallallahu alaihi wasallama jallat malahatuhu daga al-malih an ce ar-rajul al-malih ana namiji kyakkyawa to malahatuhu kyawunsa jallar ta girmama fajallat umuruha sai dukkanin al'amurranta su ma suka girmama lahu ƙamatun annabi yana da tsayi ya ce ƙama shi ne tsayin mutum to annabi yana da tsayi azzat wannan tsayin da ta girmama ta ɗaukaka fa'azzana ziruha sai samun makamancinta ya buwaya an kasa samun mai tsayi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa wajnatuhu goshin annabi sallallahu alaihi wasallama azhat ta yi haske fafaha abiruha sai ga kamshin turarinta yana ta tashi sama shine ba na faha abiruha wani nau'i ne na turare sanayahu haƙoran manzon Allah na gaba haƙoran gaba su ake kira sanaya to haƙoran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na gaba duk da dai yana nufin duka haƙoran la kalbarki ce ina walqiya walqiya ma bata kai su haske eh walqiya ma bata kai bal haƙoran manzo Allah zada nuruha hasken su ya wuce na walqiya sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wasu sahabbai suka siffanta shi cewa in yayi murmushi to haka ake gani kamar wani ana ganin wani haske yana fita daga haƙoransa to shine yake siffantawa fa min nuri daga hasken annabi sallallahu alaihi wasallama yurasu nurul lishams an ka gadar da haske ga rana dalilin hasken annabi sallallahu alaihi wasallama aka gadar da hasken a rana to shi ma dai wannan bai tabbata ba kawai dai mubalaga ce ta yabo kawai ba ba ba ba hakika yake nufi ba eh ba yana nufin wai an ɗebo hasken annabi aka bai wa rana ba a yana kokarin muƙarana na matsayi da daraja da ɗaukaka na annabi sallallahu alaihi wasallama shine yake son ya fito da shi amma rana haskenta daban yake haka Allah ya halicce shi tun kamin a halicce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abal badru wata yaƙi illa an ya kuna face sai ya kasance in an kwatanta shi da annabi ka farƙari kamar ƙaramin tauraro kamar ka sifan ka kwatanta hasken tauraro ƙarami da hasken wata to haka da aka kwatanta wata da hasken manzo Allah sai watan ya koma kamar ƙaramin tauraro shi ne farƙari illa laha idza laha wajhu al-mustafa duk lokacin da fuskar manzon Allah ta bayyana baina mashhadi tsakanin mahalarta ta jama'a yace ala ku saurara fatul madi ku karanta yabona wannan kasida tawa yace fihi game da annabi sallallahu alaihi wa sallama ga janibin manzon Allah fi kulli masjidin a cikin kowane masallaci bishe za za ga suna taruwa masallatai suna karanta baitocin samilla ba salimna ba ne shi ma lamun agaba sannan mimu samilna ba salimna ba ne samilna mun yi maye mun yi magagi na maye amma yanka ce salimna mun karya to maye kuskure ne na su masu samilna mimin a gaban lamu samilna mun yi maye sakirna shi ma dai mun yi maye duk ma'ana su dai min marihi muhammadi daga yabon annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ke cewa a irhu alaina ka maimaita mana yabon manzon Allah fal masarratu tahadusu idan ka maimaita to farin ciki tahadusu za ta faru duk sanda aka yi manzo Allah to mukan yi nishadi da farin ciki a madhahu ka maimaita yabon manzon Allah in kun in kunta min ahli wuddihi in dai da gaske kana cikin ma'abuta son manzon Allah to gaba bai ta yabon yabon annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka tabbas daga cikin alamun son annabi yabon sa na ciki illa iyaka kamar da muka sha faɗa sai a yi ƙoƙari a kiyaye ƙa'idodi da ladabi kada a siffanta annabi da abin da bai dace da shi ba kuma ka a rage masa matsayi ya ce wa ma ƙadma ba minhu duk wani yabo wanda yake ya riga ya gabata da aka yi shi ga annabi fajudli bi raddihi to kai kyautarsa gare ni bi raddihi da maimaita shi ko da an yabi annabi a baya to ka taimaka ka sake maimaita shi a matsayin kyauta ina son haka za ka masu ɗauka yaban annabi kaɗa'an ba daidai ba ne to kuskure ai duk wanda kake so to ga al'ada ma za ka yi abin nan yabansa ko to saboda haka yaban annabi ba laifi ba ne abinda an laifi shine siffanta shi da abin da bai dace ba fa kullu muhibbin dukkanin masoyi ƙala yakan faɗa game da yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min farɗi waji dihi saboda yawan bakin cikinsa da ke tattare da shi saboda haka duk wanda yake masoyi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam to saboda damuwa da yake da ita na rashin haɗuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam to zai faɗi yabo ga annabi ko shi ne ce sabatna mukan mun tabbata ala hubbin nabi akan son manzon Allah ba za a taba samun mukan cewa ba bisa soyayyar manzon Allah ba wa ahadihi da alƙawalinsa da muka yi na cewa za mu girmama shi za mu yi mai da'a za mu bi shi sau da kafa domin tabbata akan wannan ya ce falal hubbu masrufun wannan son da muke yi ma annabi da muka tabbata a kansa ba abin juyawa ba ne daga gare mu ba zai juya ba ba za mu rayu ba san manzon Allah wala la'ahadu yunkas kuma wannan alƙawali ba za a walwale shi ba ba a walwale shi ba a walwale son manzon Allah ba a rasa mu da san manzon Allah sannan kuma alƙawalin da muka yi cewa za mu bi shi shi ma ba za a walwale shi ba Allah ya taimaka kuma ai in kun duba za ku ga muna karanta sira ta magabata malamai za ku ga ɗalibai suna yaban malamai wannan yana da yawa to kaga min babu aula ka yabi annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ga su Hassan bin Sabit Abdullahi bin Rawaha duk sun yabi manzo sallallahu alaihi wasallam to duk wanda ya samu dama kuma za ka iya yi ba dole sai da larabci ba ko da hausa kai bi manzo Allah za ka samu lada la karka ƙetare iyaka kuma karka je wajen yabo kuma ka yi zargi ko to Allah ya taimaka shi yasa suka ce ana buƙatar wanda zai yi shi ya zama malami eh sai mu takaita nan سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله